أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha takwas ga watan safar hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo kan karatunmu na Riyadu Salihin min kalami sayyidil mursalin muna cikin babul mujahadati babin da yake magana akan mujahada الثاني عشر عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأصلمي كادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذلك قال فعيني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم الثاني عشر حديثي نقوم شابيو a cikin wannan babi na mujahada an samo shi daga abi firasin baban firasin rabi'ata bin ka'ab al-aslami rabi'ata dan ka'ab al-aslami kadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance hadimin annabi muhammadu ne tsaya da min Allah sabbata a gare shi wa min ahli suffa kuma yana cikin ahli suffa radiyallahu anhu Allah da shi kala ya ce kuntu abitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance ina kwana tare da annabi tsira da mice Allah subhanahu gare shi fa atiyahu bi wudu'ihi sai na zo masa da abin alolarsa wa hajatihi da abin bukatarsa fa qala sai yace salni ka roke ni fa qultu sai nace as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka na samu wato tarayya da kai a cikin aljanna faqala sai ce aw gaira zalik ko kuma wani haka qultu huwa zalik sai ce a wannan ne dai nake roko qala sai ce fa ini ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin a wannan hadisin an samu shi daga abi firasin rabi'a ta dan ka'ab al'aslami Allah ƙara masa yadda wanda ya kasance cikin hadima annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama yana da hadimai da yawa masu masa hidima to dalilin hidiman sunan ya zama a ciki aka samu shi wannan sahabin da ya rawaito mana wannan hadisin yake cewa a kuma a cikin ruwayan aka ce ya kasance cikin ahalus sufa su kuma ahalus sufa wasu mutane ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ajiye su a masallaci wanda ba su da wajen zama wajen zaman su ya zama masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama nan ne wajen zaman su anan suke zama suka ware wani waje a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama anan suke su ba abun da suke yi na wani maganar neman abinci ko wani abu na bukatar rayuwa ba sa yin komai su su kawai suna zaune suna a zikirin Allah tabaraka wataala aikin su kenan da karatu da zikiri shine aikin su a cikin masallaci saboda haka su sun kasance sun zama kebantattu kenan a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ake ce musu ahlu suffa to shi wannan bawan Allah yana cikin irin waɗannan mutanen wanda su kawai su an bar su a masallaci nan ne wajen zaman su nan ne kawai ibada shine kawai aikin su sai yace wata rana mun kwana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da mun kwana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama fa'atiyahu bi wudu'ihi sai na zo masa da abin alolarsa alwudu'u shine alola wudu shine abin alola yace sai na zo masa da abin alolarsa abin da yake alola da shi saboda haka abin ya zama a'a kwano ne a'a ƙwarya ce buta ne ko ma da menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alola da shi sai ya zo da shi sannan wa hajatihi na zo masa da abin bukatarsa nan malamai suka ce hajatihi nan da aka faɗa ana nufin ma ya taju ilayhi min al-libas wa ghayrihi abin da yake bukata zuwa gare shi na daga kaya ne ko wani sa wasu abubuwa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi kadimi ne duk yana rike irin waɗannan kayayyaki din yana hidima wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda halin kirkiri na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yaga irin yanda wannan hadimin yake hidima sai ya ce masa ka tambaye ni ka roƙe ni na maka wani abu ka roƙe ni na ma wani abu kaga saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda yake masa hidima shi ma zai saka masa sai ya ce to roƙe ni mana wani abin da kake so ka roƙe ni sai na maka shi sai ya ce ya rasulullah ina roƙanka murafaqataka fil janna ya zama ina makwabtaka da kai a gidan aljanna ni abin da nake nema kenan ya zama yadda nake tare da kai ya rasulullah a nan duniya din nan to a lahira ma a ce a aljanna ma ina tare da kai kamar haka sani sallallahu alaihi wasallam ya ce masa awa gaira zalik ba wani wannan ba ka roki wani abu wanda ba wannan ba sai a maka shi sai ce a ni dai wannan din nake so shi nake so babu wani sai shi nake so a bani sani sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada wannan shine shahidin mu a cikin hadisin ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada wato ma'ana idan kana so ka samu murafaka na ka samu tarayya da ni a gidan aljanna to sai ka sai ka aikata yawan sujjada a duniya ka yawaita sujjada sai ka samu kusanci da ni a aljanna saboda ka sharadin wannan biyan bukatar taka za ta biya amma je ka dage da yawan sujjara wato ma'ana kai ka dauki na filfili ka dora wa kanka ka dage da yawan sujjadodi in kana na filfilin nan to za ka samu wato kusanci tare da ni a gidan aljanna ya zama muna tare kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama bai gaya masa cewar shi kenan ka samu ba bai gaya masa cewar ai shi kenan ka samu wannan ba sai ya ce dage kai ma dage kai ma idan kai ka dage da yawan nafilfili da yawan sujjada to zaka samu tarayya da ni a gidan aljanna kaga ashe wannan aikin da zaka gabatar shine zai zama maka wani sababi da zaka isa zuwa inda ake kake so ka isa amma ba zai yi ka kwanta ba kai komai ba ka ce akai ka wancan wajen ba za a kai ka ba ba zai yi a kai ka ba sai ka dan yi wani abu wani abin ba shi bane zai kai ka amma dai ka dan girgiza ka dan motsa kai wani dan yanayi ka dan wani yanayin sai ya jawo ka samu ka zama abin da kake ne ba malamai suna cewa wannan Allah tabaraka wataala yana yin haka wa bayinsa saboda ya gwada musu ana so dan adam ya yi kokari shi ma ya yi iya irin nasa kaga Allah tabaraka ta'ala da yi wa sayyidatina Maryam duk abinda take so ya zama in kaje wajenta zaka samu abincin da ba na lokacin bane zaka samu a wurin ta kaga dai an aka mata abinci annabi zakariya yayi mamaki yace daga ina tace wa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi sabab daga wajen Allah ne Allah yake kawo abinci a bani kaga dai a kawo abinci ba lokacin sa ba ayabi komai wuya ko to amma duk da haka a wani waje da aka zo ta samu ciki cikin a cikin mintuna ta same shi ba dauki lokaci ba har za ta haife shi ta ce kai ni kan da na mutu ma kafin yau ya laita ne mitu kabla haza kuntu nisiyan mansiya da ma mutuwa manne kafin a zo yadda nan na huta aka ce karki damu da aka zo me aka ce mata sai aka ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati ki girgiza aka kawo mata abincin da babu amma yanzu ba za a sako da dibino ba sai ta girgiza kaga ita ma sai ta yi wani mujahada kenan saboda haka ba yadda za a yi ka samu abu baka motsa ba sai kai motsi sai Allah taimake ka ciki kaga gashi na an kawo dibino an yi kuma ba ka ce to jijjiga shi sai ya zo ba kawai za a zo miki da shi ba to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya ce masa to an baka aljanna ai ya bayar a mutane da yawa ya bayar a mutane da yawa wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne amma wannan shi kuma da ya tambaya sai aka ce masa to dage da na filfili in kana so ka samu kusanci da ni saboda ga maka duk karatun yana fita kowanne zaka iya samun wancan zaka iya samun wannan amma wanda zaka ji an cewa dan aljannan ne ba zuwa zai ya kwanta ya bace ba kar ka zama yana ce na aljanna ne shikenan ya ya shantake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na usmanu ma darra ma fa'ala usmanu ba'da hadal yau duk abin da usmanu yayi ba zai fitar da shi ba ya je komi ma shi dan aljanna ne kana tsammani zai je komi ne ai ba abin da zai yi da ba an sani saboda ka riga an dambara masa an sai cewar wannan kam an gama wannan din an gama yadda da shi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to dage ka taimake ni akan kanka da yawan yin sujjada in kana so ka samu kusanci da ni a lahira in kana so ka samu zama da ni a lahira shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yace man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا زعمت كتفي وكتبه في باب الجنة kaga anan an gaya maka dan kokarin da zaka yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma wanda ya mun goma Allah zai masa dari wanda ya mun dari Allah zai masa dubu wanda ya mini dubu ka fada ta da tasa za su yi gogayya cikin shiga aljanna to saboda haka sai kayi kenan in baka yi ba zai yi ba to anan wajen shine ake gaya mana cewa mu dage kenan kamar yadda ake aka gaya wannan sahabin ga abin da yake so to tun daga abin da kake bukata kana so ka samu kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna to wannan ba zai yi kana shiru kana bacci ba sai ka taimaka da yawan nafilfili da yawan sujjada kaga an gaya masa mu ma an gaya mana an gaya masa shi mu ma an gaya mana duk wanda yake so ya samu kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ya samu makwabtaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna to ya yawaita yawan sujada a rayuwarsa na duniya na bibili kenan ya yawaita na bibili sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka taimake ni akan kanka da yawan na bibili malamai suka ce anan ana gaya mana cewar ko meye ne da zaka yi sai ka tallafa a cikin abun kafin ya samu yanzu kai ne baka da lafiya likita yana ta kokarinsa ne ga cewar ya baka magunguna Allah ya dalili ka samu lafiya to kai kuma sai kana ta dakushe karfin likita kana nuna kai fa ba yi ba ayi kokari ayi maganin can a dauko can a daura ruwan can a dauko ka iri kaza ayi ya ne wane ya jikin da yake ce kai jikin na fa ina jin jiki ba har yanzu ko kace har yanzu ba kai fa ina baka nuna dan ana dan tashi mara kana kai ai ba zan iya ba to kaga baka taimaka cikin kokarin samun lafiyanka ba sai kai wani kokari tukunna to saboda haka ko miye ne kake so Allah ya baka Allah mai iko ne iya baka ba tare da koman ka ba ba sai kai wani kokari ba amma dai ana so kai iya naka wannan kokarin naka ba shine zai jawo mu ya samu ba amma kai wani abu daman karka sa ranka cewa wannan abun da kai shine ba shi bane shi bai sai sa ba amma dai ka motsa ake so kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yace ka taimake ni akan kanka da yawan sujada as-salisu ashar ana bi abdullah wa yuqalu abu abdurrahman sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul alayka bi kasrati sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka allah biha darajatan wa hatta anka biha qati'atan rawahu muslim الثالث عشر حديثنا goma sha uku a cikin wannan babi na mujahada an samu shi daga abi abdullahi a wata ruwayan kuma aka ce sunansa abi abdurrahman abu abdurrahman baban abdurrahman sunansa sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai hadimin annabi muhammadu ne bawan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kale yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa alaika bi kasarati sujud na hore ka da yawan sujjada fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan lalle ka sani kai fa ba za ka yi wata sujjada ma Allah tabaraka ta'ala ba illa rafa'aka Allahu biha darajatan har sai Allah ya daga darajarka wa hatta anka biha qati'atan kuma har Allah sai ya kankare maka kurakuranka ko kuskuren da kai da wannan sujjadar da kai rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin a shi wannan hadisin an samu shi daga sauban shi ma sahabin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kuma hadimin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama bawan annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace a gare ka ka yawaita sujjada kaga ma'ana dai ka yawaita nafilfili ake ga maka ka yawaita nafilfili ka yawaita yin sujjada alaika bi kasarati sujud ana so ka yawaita yin nafilfili ka sani fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan ka sani ba wata sujjada da zaka yi dan Allah kai ka kaskantar da kanka ka kawo goshin ka kasa saboda Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya daga darajarka da wannan abin da kai ai ba ita nafila abin da zaka yi suna da yawa zaka tsaya a tsaye zaka yi ruku'u zaka dago amma ba ambace shi ba sai aka ambaci sujjada saboda wannan shine ke nuna tadarru wa tazallul yana nuna ka kaskantar da kanka ka mai da kanka ba komai ba menene yafi girma a jikin a cikin jikinka me ya kafi ganin girman sa shine fiskar ka to ga ta nan ka kwantar da ita a ƙasa saboda Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah yace wasjud waqtarib ka yi sujjara ka yi ka matso kusa da ni Allah na tare da kai a cikin komai amma ka yi sujjara ka sake kaskantar da kanka ka miƙa kanka wa Allah tabaraka wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya yawaita yin wannan abu ka sani ba sujjara da zaka yi ma Allah tabaraka wataala ka kaskantar da kanka sai Allah ya daga darajarka ka kaskantar da kanka Allah kuma sai ya daga ka ba wai zaka daga kanka bane a shi dan adam ana so kullun ya zama mai kaskantar da kayansa ba mai daga kansa ba idan kana dagawa sama kana daga kanka sama to za ana sauko daga kai kasa kenan amma in ka saukar da kanka kuma sai Allah daga ka shi yasa aka ce ba su mutai zama mai girman kai kai zama yana jiji da kai yana fura hanci yana daga kai sama a a ka sunkuyar da kanka ka mai da kanka ba komai ba sai Allah kuma ya daga ka amma lokacin da kake fura hanci kana ganin kai wani ne to anan kuma sai Allah ya sauke ka to saboda haka ana so dan adam ya yawaita yin sujjada nafilfili ake faɗa mana ka yawaita yin nafila ka sani ba nafilar da zaka yi sai Allah ya daga darajarka da wannan nafilar da kai sannan kuma Allah zai kankare maka kurakuranka da nafilfilin da kake yi nafilfilin da kake yi Allah zai kankare maka kurakuranka saboda haka shi bawan Allah mai neman kusanci wajen Allah tabaraka wataala ba zai zauna babu nafila ba nafilan na sallah ne ko kuma na zikirori ne dole sai ya dauki nafilfili ya dora wa kansa saboda yana neman kusanci da Allah tabaraka wataala ba zai zauna iya cikin farillan sa shikenan ya tsaya iya nan ba a'a dole zai kara da nafilfili saboda neman kusanci da Allah tabaraka wataala in kana so Allah daga darajar ka rayuwarka ta duniya da lahira duka sai ka hada da nafilfili idan kana so Allah ya kankare maka kurakuranka sai ka hada da nafilfili salloli kake na nafila zikirorin Allah kake istighfari salatin annabi la ilaha illallah sai sun zama suna da yawa a cikin kayanka kafin ka samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala amma ka zauna iya farilla kawai a a ba a so mutum ya zama haka in kana neman kusanci da Allah to ka kara da nafilfilin nan ka kara da nafilfili saboda shi dan adam yana da kurakurai a ta ko ina to Allah zai gafarta maka kurakuranka zai kankare maka su in kana yawan yin nafilfili rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi arabi ashar ana bi safu ana bi safwan عبد الله بن بصر الأصلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وقال حديث حسن بصر بصر بضم الباء وبالسين المهمله الرابع عشر حديث نقوم شاوكو أتشكين وانا بابي نمجاهدة أنسى مجد أبي صفوانا عبد الله بن بصر الأصلمي عبد الله بن بصر الأصلمي رضي الله عنه الله دلشي قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش ياتي خير الناس ما في الهير متاني من طال عمره شين وان رايوسة تيطو وحسن عمله صنعيك سيكو رواه الترمذي إمام الترمذي نيروت وانا حديثا waƙala shi ma mutumin ya ce hadisun hasanun hadisi ne mai kyau busurun shi busurun ɗin da aka karanta sunan shi baban wannan sahabin bizan milba'i ana karanta shi da yin donma wa ce bu bu kenan busurin wa bisinil muhmala da kuma sinun ɗin marar ɗigo busurun kenan ba bushirin ba tunda ba shinun ba ne sinun ne to wannan hadisin an samu shi daga abi safwan abdullahi bin busrin al-aslami Allah ƙara masa yadda ake annabi sallallahu alaihi wasallama shi Abdullahi bin Muslim shi ma yana cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mutumin zai rayu shekara 100 a duniya kuma haka aka yi ya yi tsawon kwana ya rayu shekara 100 kaga wannan ruwayar ta yi kama ma da ruwayan hadisin da ya kawo din tunda annabi sallallahu alaihi ya faɗa masa cewa zai zai tsawon kwana sai ya shika dari a duniya kuma hakan yayi to sai yake faɗan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi da yake cewa mafi alheri a cikin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin sa yake kyau shine mafi alheri a cikin mutane shi dan adam Allah ya kawo shi duniya ya kidaye masa kwanakin da zai yi tun kafin ya zo an riga an zana komi abin da zai same shi na rayuwa an masa ga rayuwar da zai yi a duniya shekarun da zai yi a rayuwarsa na duniya to amma malamai sun yi magana a cikin nan cewar shin ana iya ƙara wa mutum a cikin kwanakin da aka yanka masa ko kuma za a ƙara masa ba za a bashi a yadda yake to ruwayat ne mabambanta wasu sun tafi akan cewar za a ƙara masa wasu kuma sun tafi akan cewar ba za a ƙara masa ba waɗanda suka ce ba za a ƙara masa ba suka ce abinda za a yi wa ɗan adam shi ne za a sa albarka ne a cikin rayuwar da zai yi albarka za a saka in aka sa albarka a cikin rayuwarsa shi kenan sai ya yi shekaru yan kaɗan amma sai ga du wannan rayuwar ta cika da albarka ta ko'ina Allah ya sa albarka a cikinta wasu kuma suka ce a'a za a iya ƙara masa a cikin rayuwar tasa sai ya samu ƙarin shekaru fiye da wanda za zai yi tunda littafin guda biyu ne ai akwai asalin littafin da aka rubuta asalin shekaru wanda ka dama baya goguwa akwai kuma wanda ake yin mawunsa da isbatinsa wanda za a iya gogewa a canja misali idan Allah ya ga dama zai ƙara masa sai ƙara masa kamar wata kisa da ake faɗa ta annabi Dawud alaihi salam wani mutum ya zo wajen sa yana zuwa wajen annabi Dawud alaihi salam haka sai mala'ika jibril ya zo wajen annabi Dawud sai yake ce masa wannan mutumin naka fa saura masa kwana hamsin a duniya zai tafi shikenan bawan Allah shi kuma annabin Allah ya gaya masa cewa gashi ba za ka wuce kwana hamsin ba nan gaba gaba daya shikenan yana tishi shi da yansa har ranar ta zo ranar za ce ita ce cikon na hamsin din sai ya kamo hanya zai tafi wajen annabi Dawud alaihi salam zai su yi ban kwana ya ce masa to daga yau fa ni kwanaki na sun kare a hanyar nan sai ya hadu da wani mabukaci sai ya dauki sarka sai ya bashi da ya bashi yana zuwa wajen Annabi Dawud alaihi salam yace masa na zo ne dan maka ban kwana yace ai kuma yanzu nan malaika Jibril ya tafi yace in fada maka an kara maka shekara 50 zaka kare shekara 50 a duniya saboda ka taimaci ka taimaci wani mabukaci yanzu a hanyar ka na fito wannan sai aka ƙara maka shekara hamsin saboda ashe kyakkyawawan ayyuka za ka na yi a duniyar to ka ƙara ka ƙara to wasu malaman suna kawo irin waɗannan kisassai cewar ana iya ƙara wa mutum idan kyakkyawan aiki yake sannan kuma zuwa disan sun ce a'a aiko kuma me kake yi mutuwan da ya fi maka ko me kake yi ba saboda ran da ka rasu daga rannan yaki alheri ne ka ji katar da shi shi kenan abin da ake nema aljanna ne ka samu in aikin banza kake yi kuma in ka mutu daga rannan ya tsaya shi ma ba zai ci gaba ba ko zai ci gaba in ka mutu kaga ba zai ci gaba shi kenan to ya tsaya iyanan sai ka je Allah ya kiyaye mutum ya haɗu da abin da ya haɗu to saboda haka dai ana abin da ake so a ga mana shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo yayi kyakkyawan aiki to shine rayuwarsa ta yi kirki wanda rayuwarsa ta yi tsawo bai aikata aikin alkhairi ba shine mafi sharrin mutane a wata ruwayan hadisi an kawo sauran da ba kawo anan ba wa sharrun nasi man tsala umruhu wa sa'a amaluhu wanda fi sharri a cikin mutane shine wanda ya rayuwa mai tsawo ayyukansa kuma suka zama munana ya bata lokacinsa kawai mafi alherin mutane shine wanda rayuwarsa za ta yi tsawo ya aikata ayyukan alkhairi kar ya shiga cikin inna ma numli lahum liyazdadu isma muna jinkirta musu ne dan su ƙara laifi kaga yake ya jiga to saboda haka kyakkyawan mutum mafi kyan mutum shine wanda ya rayu rayuwar ya aikata ayyukan alkhairi a ciki ba ya rayu kuma ya bar rayuwar ya ta abubuwa na shiririta wanda ba su da kan gado a cikin rayuwarsa ba kar ya zama haka a ya zama rayuwarsa aikin alkhairi ya ta yi a ciki haka ake so ya zama الخامس عشر عن عنس رضي الله عنه قال غاب عمي عنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أهد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبروا إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أهد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدنا به بدعا وثمانين ضربة بالصيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم ووجدناه قد قتل آه ومثل به المشركون فما عرفه عاد إلا أكته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها متفق عليه قوله ليرين الله روي بدم الياء وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك للناس وروي بفتحهما ومعناه ظاهر والله أعلم آه وانا حديث الخامس عشر حديثنا قوم شاب يرى أتكين وانا بابنا مجاهدة عن أنس رضي الله عنه دقى سيدنا أنس الله قال مسيدا قال ياتي غاب عمي أنس بن النظر yace lalle baffana Anas dan Nadar bai halarci yakin Badar ba an kitali Badrin bai halarci yakin Badar ba bayana akai faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah jibtu an awwal kisalin qataltal mushrikin lalle na zama bana nan a farkon yakin da kai yaki mushrikai la in illahu ashhadani qitalul mushrikina idan Allah ya sake nuna mini ya shaida mini na halacci wani yaki na mushrikai la yuriyanna Allahu ma asna Allah zai ga abin da zan aikata falamma kana yawma uhudin yayin da ya kasance ranan yakin uhudu in kashafal muslimun sai musulmai suka wade faqala sai ce allahumma ataziru ilayka mimma sana haula ya allah ina neman tsarin ka da abin da waɗannan mutanen suka aikata yani ashabahu yana nufin sahabbai ko abrau ilayka mimma sana haula allah ina neman kubuta da kai kuma da abin da waɗannan suka aikata su ma yani mushrikeen yana nufin mushrikai suma taqaddama sannan sai ya gabata fastaqbalahu sa'd ibn mu'adh sai suka hadu da sa'd dan mu'adh faƙada sai ce masa ya sa'ad bin ma'az ya kai sa'ad dan ma'az aljannatu wa rabbil ka'aba wallahi kamshin aljanna nake ji na rantsa da ubangijin ka'aba inni ajin riha lalle ina jin kamshin kamshin ta min duni uhudin a bayan wannan dutse na uhudu qala sa'adun sai sa'ad ya ce fa masabatu ya rasulullah ma asna yace ya maki Allah ni ba zan yi aikata abin da yayi ba kana anas ya anas yace fa wajanna bihi bid'an wa 80 darbatan bisayfi sai muka samu a jikinsa wato bugu da takobi dukansa da aka yi da takobi wajen tamanin da wani abu tamanin da uku ko da biyar ko da shida zuwa da tara da ya ce bid'u shine abin da ya uku zuwa tara aw tsanatin birrumi muka samu sukansa da aka yi da da kibiya haka auren ya tambi sai ko kuma wato harbinsa da aka yi da kibiya wajen sukansa da aka yi da mashi wannan kuma ko harbinsa da aka yi da kibiya wajen nahu karkutila muka samu an kashe shi wa matsalabi mushrikun musulmi wato mushrikai sun yi musulansa sun yi kata-kata da namansa fama arafahu ahadun ba wanda ya gane shi illa uktuhu sai da yar'uwarsa bi bananihi da yatsunsa ita ma qala anas sai sai na ce kunna nara aw nazunnu lalle mu muna gani fa ko ko muna zaton anna hadhihi al-ayata nazalat fihi lalle wannan ayan ta sauka ne a gare shi wa fi ashbahihi da makamantansa aya take cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila Allah tabaaraka ta'ala yace a cikin mu'mina akwai mazaje wanda suka gaskata alƙawarin Allah a cikin su akwai wanda ya cika burinsa a cikin su kuma akwai wanda har yanzu yana nan yana jira burin sa ya cika kuma ba za su canja ba wa baddalu tabdilan ba za su canja canjawa ba suna nan akai za ga shin ayi mutabaqun alayhi bukhari da muslim suka haɗu akan wannan hadisin qauluhu fadin sa da yace la yuriyanna Allah Allah zai ga me zan yi ruwiya bi dhammil yayi an karanta shi da dhamma ya undin a ce la yuriyanna Allah layu ya undin a masa dhamma ai la yuzhiranna Allah zan bayyanar Allah zai ga me zan yi wato Allah kuma zai bayyana wannan abin ga mutane la yuzhiranna Allahu zalika lindasi Allah zai bayyana abin da zan yi wa kasir rayi ay kasara rawun din a ce la yuri ana karanta shi daga sannan wariya bi fatihi ma sannan ana karanta shi kuma da fata la yarayanna Allah du'a musu fata da rawun din da yawun din la yarayanna Allah za a karanta shi daga wa ma'ana zahiru yace ma nasari shine a bayyana abin ya fito fili wallahu alam Allah ne masani wannan hadisin an samu shi daga sai na Anas dan Malik yana magana akan baffansa baffan nasa shine Anas bin Nadir ya kasance bai halarci yakin Badar ba da bai je yakin Badar din nan ba ya ji takeici ya ji haushin me yasa bai halarci yakin Badar ba sai zai sama ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi farkon yakin da ka fita fa ban je ba amma idan Allah ya nuna min wani yakin da za a yi to Allah zai ga me zan yi yakin da za a yi na gaba shikenan kuwa sai ga yakin Uhud ya zo abin da yake nema burin sai da ya dan fara ya samu yace a shikenan yau kan kuma zan cika burina sai musulmai suka watsa saboda farkon yakin Uhud kamar yadda muka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje wasu akan dutse ya ce kasu sako da yakin ya fara yadda ake so aka ce alganimatul ganima ganima ganima suka sako ana cewa su tsaya su tsaya ba yi sun tsaya ba da suka sauka sai abu ya zama abin da ya zama shikenan sai yaki ya karye to dalilin haka musulman suka gudu ruwan kibiya ta ko'ina to shi sai ya zama wannan lokacin yana ƙara ƙaimi yana yin kan inda kaburan suke yana cewa ya Allah ina neman tsarinka daga abin da waɗannan suka aikata wato yana nufin musulman da suka dan juya baya saboda abin da ya faru sannan duk da Allah ma ya faɗa amma dai ya ce ya yafe musu gaba ɗaya an gama maganar kenan to shi kenan yace kuma Allah bana tare da waɗannan mushrikan sai yana yin yana ta gaba hada yana yin inda mushrikan suke kowa ba yana neman yadda zai yi a wannan lokaci amma shi inda suke nan yake yi sai suka haɗu da sa'ad bin mu'azin a hanya yace kai yaya haka yace a a ai ni kam aljannatu wa rabbil ka'aba wallahi aljanna nake ji kamshin aljanna nake ji ina jin kamshin da yana tashi shi sai na sa'ad bin mu'azin yace ni kam bazan yi ba abin da yayin nan ba yadda yake yin nan bazan yi ba ana kowa na neman yadda zai shigo yana yin inda abun yake sai ya shiga kaga irin mujahadan fa kenan daman babin na mujahada ne irin wannan kokari ake magana ya shiga ya fara suna ta gogormaya da kafiran nan yana yi yana yi yana yi suka kashe shi radiyallahu anhu ya shahada an samu bugu da aka masa da takobi wajen 80 da wani abu a jikinsa sannan harbin da aka harbe shi da kibiya da suka haka aka sassoke shi ga sunan da yawa har aka kashe shi kuma da aka kashe shi ba bashi ba ga san a wannan yakin an yi musu lada ba shine a yi daddare naman mutum sai su farka cikinsa su yi fidda tsina su fidda haka suke haka suke kafiran nan su yi musula haka suka sai na hamza har annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma in Allah ya bashi dama sai ya sai ya yi musula da 70 daga cikin su Allah ya ce a karka yi kuma shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to sai ya zama sun yi daddare naman jikinsa shi sai na Anas bin Nadir suka masa haka da aka zo fa gashi nan an yi kace kace da shi ba ma wanda yake gane shi sai yar uwarsa ita ma yar uwar ta sa ya tsunsa ta gani ya zo hannunsa ta gani ta iya gane kai wannan shine saboda yanda aka yi daga daga da naman jikin sa to shine sai na azin mali yake cewa muna ganin wannan ayar ma akan sa ta sauka da irin sa ayar take cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai a cikin mu'minai akwai mazaje wanda suka gaskata alƙawarin Allah shi ai alƙawari yayi tsakaninsa da Allah bai bani mai alƙawarin ba ba yace idan Allah ya nuna mun wani yakin za a ga me zan yi kaga za a ga me zan yi ba wai ya faɗa ne kawai ba saboda haka sadaqu ma adullah alaihi sun cika alƙawarin da suka dora suka dauka tsakaninsa da Allah wanda basu bayyana ma me alƙawarin ba basu ce ga abun ba ba kawai suka shiru dama cewa Allah zai ga me zan yi wato Allah zai bayyanar da abin da zan yi idan aka sake zuwa wani yaki faminhum man qada nahabu a cikin su akwai wanda Allah ya cika masa burin sa irin shi sai na Anas bin Nadir din kenan da mun burin sa kenan Allah ya biya masa wannan bukatar a cikin su kuma akwai man yantazir wanda yake jira yana kan alƙawarin sa shi ne zai ci gaba da yin ibada zai ci gaba da bautawa Allah ba zai fasa ba zai ci gaba ci gaba da yin wannan alƙawarin nasa zai ta kokari a ciki kai ne yanzu kana zikirin Allah ba za ka fasa ba ba rana ko sai ran da ka mutu to shi ne abin da kana intizarin kenan kai ba kana jira to mai intizarin shi ma shiru yake ba faɗa yake ba amma ba zai daina ba ko ya za ka yi da shi yadda yake zikirorin nan ba zai fasa ba in bai yi ma sai ya ji kamar bashi da lafiya sai ya yi har ran da Allah zai karbe shi saboda haka irin su ne waɗannan ayun suke sauka a kansu min almu'min rijalu aka ce musulman mazaje kaga aikin na mazaje ne to mu yanzu da mu samu yaƙi ba sai aka ba mu yaƙin nafsu da tunda mu samu yaƙin takobi ba sai aka ce to ga yaƙin zuciya mu yi mu dame ta da istighfari mu dame ta da salatin annabi mu hana ta sakar da la ilaha illallah wannan shine zamu yaƙe ta da su mu ƙara nafilfili cikin dare kana baccin ka mai dadi ka yanke ka tashi kai nafila irin waɗannan ayyukan da su ne zaka yaƙi nafsunka tunda kai baka samu yaƙin nan da ake da takobi ba to ga yaƙin zuciya ka yi shi ka dage a cikin sa sai ka zama ka shiga cikin minal mu'minin rijalun din kenan daga cikin mu'minai akwai mazaje amma abin da ake nema shine ka cika alƙawarin Allah kaga nuzuri kenan saboda in ka dauki ibada ba nuzuri ba ba mamaki bane ka watsar nuzuri shine kai alƙawari tsakaninka da Allah sai kai kai alƙawari tsakaninka da Allah sai kai to kai alƙawarin na fato ba dalilin da zai hana kai har ran da rayuwarka za ta kare ba za ka daina aikatawa ba to shine amfanin yin alƙawarin kenan to saboda haka yace a Allah zai ga me zai yi kuma Allah ya ga me yayi radiyallahu anhu Allah kuma ya bayyana wa jama'a kowa ya ga abin da ya same shi wallahu alam Allah ne masani abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka kusure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin